ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تعالوا بنا لنواصل الحديث عن مرض النفاق اليوم بإذن الله تعالى يكون موعدنا الأخير عن هذا الموضوع وأقول مستعينا بالله والنوع الآخر من النفاق هو النفاق الأصغر أو النفاق العملي الذي يتعلق بالعمل دون الاعتقاد ولا يخرج صاحبه من المله ويكون بعمل شيء من أعمال المنافقين والاتساف ببعض صفاتهم وقيل هو اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاتقاد إخوة الإيمان للنفاق العملي علامات وأمارات كثيرة تدل عليه من ذلك ما ورد في الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي روايه وإن سام وصلى وزعم أنه مسلم الحديث أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر الحديث متفق عليه وهكا تفصيل البيان في ذلك إن شاء الله تعالى أولا الكذب فالمنافق إنسان يحترف الكلا يعرف إلى الصدق سبيلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله الكذب ركن من أركان الكفر وأن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله قوله سبحانه وتعالى والله يشهد إنهم لكاذبون وهذا في سيرة التوبة وقال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون فمن أراد أن يبرئ نفسه من النفاق وينأى بنفسه عن صفات المنافقين فليلزم الصدق وليبتعد عن الكذب فإن الصدق طريق إلى كل خير وأن الكذب طريق إلى كل شر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الحديث متفق عليه ثانيا إخلاف الوعد فإخلاف الوعد وعدم الوفاء به من صفات المنافقين قال الله تعالى في تنزيله المحكم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون فالمنافق يعد الناس فيخلف وعده عمدا من دون عذر لا وفاء لديه وقد مدح الله نبيه إسماعيل عليه السلام وأثنى عليه بأنه كان يفي بالوعد فقال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب السمت أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما حضرته الوفاة قال إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق أشهدكم أني قد زوجته ابنتي ثالثا الخيانة والغدر فالخيانة والغدر من خصال النفاق وربنا تبارك وتعالى يأمرنا بأداء الأمانة وينهانا عن خيانتها قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال, يقال هذه غدرة فلان رابعا الفجور عند أي مال في الخصومة عن الحق واقتحم الباطل فالمنافق يخاصم بالباطل ويجادل بالباطل ويختلق التهمة والأكاذيب ويبشي الأسرار ويصب ويشتم ويدعي ما ليس له أو يجهد ما كان عليه ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى أنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخسم الألد الخسم هو المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بها وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام خامسا التهاون في أداء الصلوات وقلة ذكر الله والتكاسل في أمر الطاعة كل ذلك من صفات المنافقين قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يضاءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يستثقلون الصلاة ويقومون إليها وهم كسالى لأنهم لا يرجون ثواب المحافظة عليها ولا يخافون العقاب على تركها وتضييعها وهكذا لا يذكر الله لا يذكرون الله إلا قليلا غالب أحوالهم غفلة وإعراض فهم لا يذكرون الله إلا ذكر رياء وسمعة سادسا وهو الأخير البخل والشح قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم ويقبضون أيديهم أي يمسكونها عن الإنفاق والإحسان فإذا أنفقوا أنفقوا لآء أنفاق ولا ينفقون عن طيب نفس لذلك قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لقونا مسوء البركة هر يزدي muna cikin jerin gwanon khutubobinmu wanda muka fara akan hatsarin munafinci at-tahziru ani nifaq shine tsoratarwa da jan hankali game da munafinci Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari da shi wancan sati da ya gabata mun tattauna akan rabe-raben munafinci wanda muka ɗauki babban munafinci muka yi bayani a kansa yau kuma insha Allah ta'ala wanda ita ce hudu mu ta ƙarshe game da abin da ya shafi munafunci za mu tattauna a kan ƙaramin munafunci nake cewa ina mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala nau'i na ƙarshe kuma na biyu daga cikin nau'in munafunci ‘yan uwana masu albarka shi ne munafuncin da malamai suke ci masa annifaqul asghar ƙaramin munafunci ko kuma su kira shi da annifaqul amali munafinci na aiki munafinci ne da ke da alaƙa shi baya fitar da ma'abocin shi ɗan ɗungurungun kacokan daga addinin musulunci ba kamar ɗayan ba babban munafinci wanda muka tattauna a kan sassatin da ya gabata ‘yan uwa idan ba a manta ba muka ce shi wannan munafincin matsalarsa ma ta kafirci matsalarsa ma ta fi arnanci gaba ɗaya amma shi wannan munafunci ne na aiki yana cikin babban laifi alkabira min alkaba'ir sai dai bai kai fitar da mutum daga cikin musulunci gaba ɗaya ba yan uwa da karamin da babban dan Allah ya tsare mu daga gare su gaba ɗaya shi yana kasancewa da aikata wani abu daga cikin ayyuka na munafunci da gabbai amma zuciyar mutum ta ƙudurce yarda da Allah imani da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi san ci gaban addinin musulunci da wasu abubuwa duk wannan suna nan dankara a cikin zuciyarsa sai dai kafarsa ta zame ya samu matsala wajen aikata ɗaya daga cikin ayyukan da suke siffofi ne na munafukai da ƙabbansa amma abin bai shiga zuciyarsa ba wasu daga cikin malamai suka ce karamin munafunci shine ikhtilafu sirri wal alaniya shine sabawar sirrin mutum da kuma abin da yake nasa na fili abin da nasa yake na ɓoye da abin da yake nasa a fili ya kasance an samu saɓani amma kuma a wajen aiki ba a wajen ƙudurin zuci ba ‘yan uwana masu albarka lalle wannan ƙaramin munafunci yana da wasu alamu da shaidu masu yawa da akan iya gane shi akan iya tsinkayarsa a gane ma'abocinsa wane ya siffanti da ɗaya daga cikin alamun ƙananan munafunci. akwai babban malami dr aidul karni ya rubuta wata risala asali risalar tasa lakta ce ya gabatar wanda ya sa mata suna salasu alamatun lil munafiqina alamomi talatin na munafinci ya kawo alamomin munafinci da yawa a ciki sai dai shi ya gwama ne tsakanin ƙaramin munafincin da babban munafincin gaba ɗaya amma dai duka ya bayyana alamomin da duk wanda ya tsinci kansa a ciki to ko shakka babu ya tsinci kansa daga cikin alamomin munafunci Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga cikin alamomin munafuncin da zamu ambata a yau insha Allah ta'ala kamar guda shida ko bakwai ko takwas zuwa goma gwargwadai da lokaci ya babu ture ɗaya hadisin ya kawo mana guda uku ɗaya kuma ya ƙara ɗaya kawo guda hudu wanda zamu ambace su insha Allah ta'ala sannan mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ji bayanan su wannan hadisi sahabi abu rairai fitar da shi a cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka fitar abu rairai yake cewa hakika manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce alamar munafiki guda uku ne na farko ya ce iza haddasa kazab idan yi magana zai yi ƙarya wa iza wa'ada akhlafa idan yi alƙawari zai saba alƙawari wannan ma alama ce ta munafiki sannan idan aka amince masa akan wani al'amari zai yi ha'inci a cikin wani al'amari wata ruwayar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ƙara cewa wa in sama wasalla waza ama annahu muslim wanda yake da irin waɗannan alamomin annabi ya ce munafiki ne fa ko da ya yi sallah ko da ya yi azumi ko da ya raya cewa shi musulmi ne duk da haka waɗannan siffofi na munafikai matuƙar ya zakke wa ɗaya daga cikinsu ya zakke wa ɗaya daga cikin siffofin munafikai wani hadisin kuma wanda abdullahi dan umar dan abur dan as Allah kara musu yarda ya rawaito yace hakika annabi tsira da aminci kara tabbata a gare shi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan annabi yace wasu dabi'u guda hudu wanda duk ya kasance daga cikin su ya tsinci kansa daga cikin su annabi yace to ya kasance tataccen munafiki shine munafiqan khalisan munafikin da babu tsofa ne a cikin munafincinsa tantirin munafiki kenan annabi ya ce amma wanda ya tsinci kansa da ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda hudu da zamu ambata to yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafikai ko da bai kai wancan wanda ya tattara hudun gaba ɗaya ba amma shi ma yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafinci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jera su kamar haka yace na farko shine idan aka amincewa mutum akan wannan al'amari sai ya yi ha'inci na biyu idan ya magana sai ya karya na uku idan ya alkawari sai ya yaudara shi ne wa'iza ahada gadara idan ya alkawari aka yarjejeniya da shi akan wani al'amari sai ya yaudari mutane ya saba wannan alkawarin ya tafiyarsa wannan alama ce ta munafinci sannan na hudu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a garshe ce wa'iza khasama fajara idan ya husuma zai yi fajirci wannan hadisi yan uwa a bayani game da waɗannan abubuwa da muka ambata da wasu su ma wanda ba su ba daga cikin alamomin munafikai yan uwa na masu albarka abu na farko ita ce ƙarya lallai ƙarya ɗaya ce daga cikin manya-manyan alamomi na munafinci don ƙarya shine ai mutum ya faɗi abin da wani abu da ke kan harshensa amma kuma saɓanin abin da ya faɗa ne ya saba wa abin da ya faɗa ya saba wa aikin da ya aikata to wannan ai shine da munafunci ya kasance abin da ke kan harshenka ba shi ke cikin zuciyarka ba abin da ke kan harshenka ba shi ne aikin ka yake nunawa ba wannan shine munafunci malam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa ita ƙarya da kake gani wata jigo ce wani rukuni ne babba daga cikin rukunan kafirci kafirci baya tabbata ya tsaya ginshikin sai ya tsaya dole sai an samu mai sai an samu ƙarya sannan ya ce idan ka duba cikin alƙur'ani mai girma za ka ga duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki galibi a cikin alƙur'ani ya ambaci munafunci to za ga ya ambaci me ya ambaci ƙarya a wajen idan Allah ya ambaci munafunci sai ya biyo bayansa da ƙarya saboda da ƙarya da munafunci tau amali yan biyu ne haka suke malam ibn tamiya ka mana ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna su munafikai suna da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya saboda ɗabi'ar su ce wata ayar Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul tauba yace wallahu lallai Allah madaukakin sarki ya shahadu yana shaidawa haƙiƙa tabbas innahum lakazibuna munafikai makaryata ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa munafikai tantiran makaryata ne haka dan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce alamtar ilal ladina nafaqu shin baka gani ba ya rasulullah zuwa ga waɗanda suke munafikai sun yi munafinci yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna faɗa ga ƴan uwansu daga cikin waɗanda suke ma'abuta littafi ku kalli ayar da kyau ƴan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya ce li ikhwanihim alladhina kafaru ƴan uwansu ƴan uwansu a aqida daga cikin waɗanda suka kafirta daga cikin Yahudawa ashe duk wanda ya siffanti da babban munafunci to lallai dan uwansa bai Yahude Allah subhanahu wataala ya ce suna faɗa musu cewa la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum idan kuka fita dan ku yaƙi lallai mu za mu fita tare da ku tare da cewa fa suna cikin musulmi ana sallah tare da su amma suna gaya musu cewa idan kafir idan munafikai idan kafirai suka fita za su fita tare da su wala nuti'u fikum ahadan abada ba za mu wani biyayya ba har abada da zai samu nasara akan ko ya cutar da ku duk wanda burin sa ya cutar da ku ko ya yake ku to ba mu ba shi ba za mu masa ba za mu masa biyayya ba wa in qutiltum kai inda ma za a yake ku lanansurannakum za mu zo mu yi me za mu taimake ku cikin ku za mu shiga mu taimake ku sai Allah madaukakin sarki ce wallahu yashhadu innahum lakadibuna Allah yana shaidawa lallai waɗannan munafikai wannan magana da suke faɗa ƙarya ne saboda sima ce min simatihim siffa ce daga cikin siffofinsu Allah subhanahu wata'ala ce la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu wala in qutilu la yansurunahu wala in nasaruhum la yuwallunna al-adabara thumma la yunsaruna Allah ce inda fa za su fito din ce wallahi ba za su iya fitowa tare da su ba ba mun faɗa wancan wancan sati da gabata ai matsorata ne masu faɗa ne amma ba sa cikawa masu ikirari ne amma ba sa zartarwa haka nan inda za su taimake su ma za su fito tare da su to da an fara guduwa za su ba za ka same su a wajen ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace dan uwana masu albarka dukkanin wanda yake so ya barrantar da kansa da munafunci ya yi nesa da dukkan wata siffa da take da alaƙa da munafukai ƙarama ko babba lallai ne ya dimanci gaskiya a cikin maganganunsa ya kuma riƙe gaskiya a cikin ayyukansa gaba ɗaya domin ita gaskiya dukkaninta alkhairi ‘yan uwa ita kuma ƙarya gaba ɗaya babu inda take tura mutum sai sharri kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda ya rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ɗaya gefen na hadisin yace wa iyyakum wal kadhib ahir ɗinku in ne muku kashedi da kada ku zamto makareta kada ku rinka yin ƙarya ku guji ƙarya ba ku ba ƙarya inji annabi annabi ce saboda ƙarya tana shiryawa ne zuwa ga fajirci duk mutumin da ya dimanci ƙarya yana yi to tana kai shi ne zuwa ga fajirci dan ita ƙarya ƙarya ta farko shine matsalar ƙarya duk lokacin da mutum ya yi ƙarya to yana buƙatar ya yi wata ƙaryar ta biyu don ya kare ƙaryar farko idan aka tarfa shi a ƙarya ta biyun akwai bukata ya sako ta uku don ta bi ta sha ita ba to mutum zai ta ƙarya ne zai ta ƙarya ne bai an ba sai ya zama tantirin makareci shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wala yazalu rajulu yakzibu mutum ba zai gushe ba yana ta ƙarya yayi ƙarya yau yayi gobe yayi yanzu yayi anjima wa ya taharral kaziba yana kirdadan ƙarya a cikin maganganunsa kullum hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi a matsayin makaryaci a wajen Allah maɗaukakin sarki sai an rubuta shi a matsayin wane ya zama to makaryaci dan uwana masu albarka ƙarya ɗaya ce daga cikin siffofi ta munafikai yi kokari ka guje wa ƙarya sawawan ƙaryan nan da wasa kake ko da gaske ba a ƙarya da wasa ko alkawari kai wa yaro ka ce za ka bashi kaza to dole ne ka bashi wannan abu in baka ba ka yi ƙarya kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wata mata nan ka ce zo na aike ka zan baka kaza sai ka zo ka aike shi baka bashi ba ka yi ƙarya Allah zai rubuta maka zai rubuta ka a cikin makaryata ko da ƙarya mutum yake idan ya bada labari wasu su ji daɗi a nishaɗi sunansa makaryaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce azaba ta tabbata bone wailun limai limai yuhaddithu bil hadis bone azaba ta tabbata ga wanda zai bada labari li yubhika bihi alqawm kawai dan mutane su dariya labarin da yake na ƙarya ne ba a yi shi yau ba ba a yi shi jiya ba kuma ba a tsammani gobe za a yi shi shi ya kirkiri kayansa shafa labari shuni ne kawai ya bada shi annabi ya ce to irin waɗannan azaba ta tabbata a gare shi kawai dan mutane su dariya ka sa su nishadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wailul lahu wailul lahu thumma wailul lahu azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi so daga duk abin da yake da alaka da ƙarya ƴan uwa karamarta da babbarta dole ne ka guje shi dan mutum ya fita daga cikin siffofin munafikai Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na biyu shine ikhlaful wa'adi saba alƙawari saba alƙawari ƴan uwana masu albarka da rashin cika alƙawari idan mutum ya yi shi wannan siffa ce babba daga cikin siffofin munafikai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin sotin tauba da yake bada labari game da siffa ce saba alƙawari amma idan mutum aqidarsa salima ce ba ta da ba ta da wata matsala amma sai kasance kuma yana saba alƙawari to sai a kira nasa nasa munafincin karami bai kai wancan ba Allah ce wa minhum daga cikin munafikai man ahada Allah akwai wanda yake daukar wa Allah madaukakin sarki alƙawari yace la in atana min fadlihi idan Allah ya bamu daga cikin falalarsa ya wadata mu ya bamu arziki lanasaddaqanna lalle zamu sadaka zamu kyauta zamu dauki nauyin marayu zamu gina gidan taimakon mutane zamu gina bohol zamu kaza kaji al'amani mutum yana ta yin amani burabta burata kala kala in dai kuɗi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nakunanna minas salihin kuma zaka suna cewa za mu kasance daga cikin nagartattun bayi falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su daga cikin falalarsa bakhilu bihi sai suka yi ruwa da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ba su Allah madaukakin sarki ya ce wa hum mu'riduna sai gashi sun juya baya Allah suka yi wa alƙawari za su bashi idan ya basu Allah ya basu kuma suka hana Allah suka juya baya sai Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya buga musu munafinci a cikin zukatansu Allah ya sanya musu munafinci a cikin zuciyarsu ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah madaukakin sarki za su kasance a cikin wannan muguwar siffa da muguwar kan me yasa Allah ya musu haka sai Allah ya ce bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda abin da suka saba wa Allah alkawarin da suke masa wa bima kanu yakzibuna saboda kuma ƙaryar da suke wa Allah madaukakin sarki Bala Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan al-Basri da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayat ta sauka ne akan wani mutum ake ce masa Sa'alaba ibn Hatib yazo ya samu Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Malam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa Ibn Jarir Tabari shi ma ya kawo ya Rasulullah talaka ne fakiri ne ba shi da komai a roƙa min Allah Allah ya bani kuɗi ka san kowa yana son kuɗi ya rasulullah a roƙa min Allah Allah ya ban kuɗi sai annabi ya ce ya sa Allah me zai zauna me zai hana ka zauna a yadda kake dan abin da kake samu ka fi gode wa Allah kansa sai ya rasulullah ni da ina son kuɗin nan da ina samu zan yi sadaka ya gano ya ce Allahumma rzuq fa'ala bata malan shikenan an gama kawai abin da annabi ya faɗa kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ka azurta sa'ala ba da kuɗi shikenan kawai sai dabbobi dabbobin da ya samu ya fara kiwatawa sai kai ka ce tsutsa haka suka rinka karuwa saboda yawan sai kasance zaman cikin gari ma ya masa kaɗan sai ya matsa ya koma daji tun yana shigowa kullum a zuwa a sallah da shi sai ya kasance azar da la'asar kawai ke shigowa ya sallah tare da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi an daina asuba tare da mutane an daina isha an daina magariba da ƙarshe ma da suka ƙara yawa sai kasance sai sati sati sai juma'a juma'a sai juma'a sai a shigo gari alhaji ya shigo zai sallah ya koma kenan da ƙarshe ma da suka ƙara yawa sai daina zuwa juma'ar sai dai duk juma'a idan mutane sun zo sai sai zo rinka tambaye su ya cikin gari me ake me ake yi ana nan sai Allah ya saukar da ayar zakka khudh min amwalihim sadaqa annabi ya tura masa mutum biyu cewa ku je karɓo zakka wajen sa'alaba da aka je aka ce ga abin da annabi ya ce ka bayar duk raƙumi kaza zaka bada kaza duk shanu kaza zaka bada kaza duk akuyoyi da raguna zaka bada kaza sai ce kai wannan ai haraji ake so a dora mu wannan kai ai wayan aci ne ya hana saboda ka waɗannan yan ake suka koma wajen manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana hango shi daga nesa ya ce wai hasa alaba wai hasa alaba kai san sa alaba kai annabi ya san abin da ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wannan kaɗan kenan daga cikin sharrin mutum ya yi alkawari ya ƙi wa Allah maɗaukakin sarki to haka nan dukkanin alkawarin da za ka yi tsakaninka da 'yan adam dole ne ka cika shi Allah subhanahu wata'ala a ya ce ya yi wallazi na amanu aufu bil uqudi ya kwaɗa da ku imani ku cika yarjejeniyoyinku da alkawarkan da kuke kullawa tsakaninku da mutane ‘yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya yabi ɗaya daga cikin annabawan Allah annabi Ismail alaihi salam da wata siffa daga cikin siffofin da yake ɓanta da ita shine mai cika alkawarinsa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa fil kitab Ismail ambata musu labarin annabi Ismail alaihi salam sai ce innahu kana sadiqal wa'di ya kasance mai gasgata alkawarinsa ne wa kana rasulan nabiya ya kasance manzo ne kuma annabi Allah ya shi da wannan siffa akwai wata kissa da ibn abi duniya ya kawo kissa mai ban lokacin da ya zo mutuwa yana kan shimfiɗan mutuwa sai yake ba da wasiya yake cewa akwai wani mutum daga cikin ƙuraishawa da ya nemi auren yata mun yi wani abu wanda ke kama da alkawari ba ma alkawarin bane ke kama da alkawari da shi na ji kamar ne masa alƙawarin bashi ya ce ina tsoro na koma wajen Allah maɗaukakin sarki da ɗaya daga cikin siffofi guda uku na munafunci a tattare da ni ya ce uwa duk kushe da na bashi a wurin yarinyar na kamun na mutu saboda girman alƙawari uwa yanzu ya maka ɗauki alƙawari me muka mai da shi mutum ya san ba zai yi abu ba amma zai faɗa kuma ya saba mutum ya san ba zai cika magana ba zai faɗa kuma ya ƙi ko ɗar baya ji a cikin zuciyarsa komai dan uwa kana janyo wa kanka kana lalubo wa kanka ne siffa ta munafunci kana ɗora wa kanka ka sani ko baka sani ba mun mai da alƙawari ba komai ba mutum zai alƙawari goma wallahi da wahala ya cika guda ɗaya hawan take ma muke da shi yanzu a tarurrukan wai afirkan time aka ce ɗaurin aure ko taro aka sa ƙarfe goma to insha Allah ta'ala sai sha ɗaya da rabi in aka ce za a karfe biyar kun Allah da sai shida kuma kowa ji yake normal ne babu komai wallahi siffa ce ta munafinci yan uwana masu albarka mu ji tsoron Allah mu gyara abu na uku shine ha'inci da kuma cin amana wannan su ma siffa ce ta munafinci Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da lallai dukkanin wanda aka bashi amana ya ba da amana ya mai da ita ga ma'abocin shi kamar yadda aka bashi kada ka ci amana ɗan uwana mai albarka kada ka ha'inci amana ɗan uwana mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ya amurukum Allah subhanahu wata'ala yana umarta ku an tu'addul amanati da ku bayar ku mai da amanoni ila ahliha zuwa ga ma'abotansu dukkanin wanda ya baka amana kamar masa mafi girman amana ‘yan uwa ita ce amana da ke tsakaninka da Ubangijinka sannan sai amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kai imani da shi ka kula da addininsa ka makalkale sunnarsa ka kore mata duk abin da zai cutar da shi da ita sannan kuma amana da ke tsakaninka da sauran mutane amana da ke tsakaninka da mahaifinka ka ba da ita amanar da ke tsakaninka ka sauke ta amanar da ke tsakaninka da 'ya'yanka amanar da ke tsakaninka da abokinka amanar da ke tsakaninka da abokin kasuwancinka da makocinka da duk wanda Allah ya ɗora muku rayuwa tare akwai amana tsakaninka da shi dan uwa sauki wannan amanar har sai da take ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dan uwanka ya gaya maka magana sai juya baya yace wannan amana ta zama wannan magana ta zama to amana akan ka dan uwa mun fahimta kuwa idan dan uwanka ya gaya maka magana kai da shi daga kai sai shi sai ya juya annabi ya ce to wannan maganar fa innaha amana amana ce a kanka yanzu mai muka mai da amana wani ma har lallabawa yake yi suna magana da wani a waya sai ya sa rakodin ya rakodin amana ce wannan abin da kuke kai da shi wallahi sai bayan kwana biyu kawai sai gaji ya saki abin a social media sunanka maci amana sunanka maha'inci in baka sani ba duk wanda kuke waya da shi kai rakodin din maganarsa ba amincewarsa ba ka ci amanarsa cin amana kala-kala ga ta nan ko'ina ɗa ya ci amanar mahaifi mace ta ci amanar mijinta miji ya ci amanar matarsa aboki ya ci amanar abokinsa cin amana ya zamto wani abu ruwan dare wanda ba a ɗaukarsa a matsayin komai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda ku imani la ta laha kada ku ha'inci Allah ka ji ba war rasula kada ku ha'inci manzon Allah sai ce wata hunu amanati kuma kada ku ha'inci amana da ke tsakaninku wa antum ta'lamuna alhali kuna sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace addul amana amanata ila mani manaka ka ba da amana ka mai da ita ga dukkanin wanda ya amince maka duk wanda ya yarda da kai kai amini ne wallahi dan uwa in ka ci amana ta ka shiga uku ka lalace ba za ka gane ba ka da wayo ba sai an je gaban Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wani mace amana maha'inci za a tsaye da shi ala ru'usil khalaiki duk duniya kowa yana kallon sa a kafa masa tuta a gaban sa a rubuta a jikin tutar a ce hadhihi ghadratu fulani wannan shine cin amanar wani dan wani a rubuta sunansa da cin amanar da kowa sai ya sani yanzu ba kai ba kana gani ka buya ba kana gani ka ci amanar wani ba ba kana gani ka inci wani ka sha ba ranar tashin alƙiyama Allah zai tona maka asiri a gaban kowa da kowa ya gani wanda baka so su gani din sai sun gani a lokacin da yafi kowane lokaci matsala kuma annabi ya ce za a ce hazihi ghadratu fulanin wannan shine cin amana da ha'incin da wane ya wane dan uwa dan Allah mutum mai kame zai mai maka mai da cin amana komai ba daga cikin abubuwan da muke ciki na matsala kenan Allah ya shirya da mu gaba daya ‘yan uwana masu albarka daga cikin alamomi na munafunci ƙarami akwai alfujuru inda husuma fajirci wuce gona da iyaka lokacin da ka samu matsala da wani kuka husuma tare shi ne annabi ya ce wa iza khasama daga cikin alamun munafunci akwai idan an yi husuma da shi fajara sai ya fajirci ai mala fil husumati anil haqqi sai ya karkace gabarin gaskiya a cikin wannan husumar tasa waƙar ta hamal batila ya kutsa cikin barna da abin da ba daidai ba idan kai kusuma da shi ko kai jayayya da shi to zai ƙirƙiri abubuwan da baka ji ba baka gani ba ya liƙa maka zai maka tuhuma-tuhuma na ƙarya zai yaɗa ya bincika ya tona asirin ka naka naka da ya sani hajiri kenan wasu ya ga wani abin burgewa ne tsakanin aboki da aboki an yi an samu matsala wai sai wannan zai rinka tona asirin wannan wannan ya rinka tona asirin wannan duk ko biyun fajirai ne wannan fajirci kenan fajirci kenan daga cikin kyakkyawar mu'amala da ɗan adam zai siffanci da ita shine rashin jituwa ko gaba da wani baya sa baya sa ya tona asirinsa amma yanzu ka gama ce ta rabu da mijinta duk inda ta sani sai ta je ta lalata shi namiji ya rabu da mace duk inda ya sani sai ya ji ya bata ta tana kaza tana kaza wannan fajiri ne ita ma fajira ce wa idza khasama fajar kenan wannan ɗabi'a mu ce ƴan uwa ɗabi'a mu ce koya mutum ya samu rashin jituwa da wuri to duk inda zai je sai ya bata shi ƴan uwa wannan ka san alama ta manafinci ce to mu lura da ita mu lura annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abghadur rijal ila Allah mazajen da Allah ya fiki wanda Allah baya so daga cikin mutane Allah baya kaunar sa hadisin na Aisha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al aladul khasib shine mutumin da yake mai matukar musu da jayayya da husuma in ka fara husuma da shi baya bari baya shi fada da shi baya mutuwa ko ina sai ya je ya zage ka sai ya lalata ka Allah baya son wannan kwata-kwata abghadur rijal Allah baya kaunarsa baya son ka in haka kake baya nuna dan ka samu sabani da wani ka je ka bata shi ka je ka ci mutuncinsa ka je kai kaza kai yanzu idan kai ma haka za a yi maka kana ji za ka tsira wallahi ba za ka tsira ba ba za ka kai labari ba dan kana da abubuwan aibi da yawa kuma mutane suna da harsuna eh shine kawai kana da aibobi da yawa walin nasi alsunu mutane kuma suna da harshe yadda ka je ka faɗi nasu wani zai je ya faɗi naka Allah ya samu dace abu na biyar ɗan uwana masu albarka daga cikin alamun munafikai akwai wulaƙanta sallah da tozarta ta da sakaci da ita da kuma ƙarancin ambatan Allah da kuma kasala wajen tashin ibada duk aikin da'a zaka same shi a cikin kasala da rashin kazar-kazar waɗannan sufofi gaba ɗaya Allah ya tattare mana su a cikin aya ɗaya ya ce innal munafiqina haƙiƙa munafikai yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah maɗaukakin sarki a irin nasu ragon tunanin da gaza wa su su suna gani abin da suke wai yaudarar Allah suke sai Allah ya ce wa huwa khadi'uhum Allah yana mai musu da martanin yaudarar da suke masa sai Allah ce wa idza qamu ila salati duk lokacin da suka tashi za su sallah qamu kusala ka ji ko ɗaya daga cikin siffar munafikai ka ji duk lokacin da za a yi wata ibada baka da karkashi baka da karsashi kana jin kasala kana ji baka so amma idan aikin kawai ne aikin asha wasa wannan sai ka ji ka cikin koshin lafiya da karsashi wannan alamun munafinci kake da ita wa idza qamu ila salati qamu kusala sai Allah ce yura'unan nasa sannan daga cikin alamar munafinci shine riya munafiki bayan abadan Allah ƴan uwa sai abin da za a gani a ce yayi sai abin da zai shiga cikin mutane a ce da shi a ciki amma ya ware shi kadai babu ba zai ba wala yadhkuruna Allah illa qalila sannan ba sa ambatan Allah sai dan kadan duk inda ake ambatan Allah ba za a gan shi ba duk wani waje da ya tara inda ake ambatar Allah ba ya ganshi ba amma duk wajen wani shirme da sharholiya da dus da zagin mutane da cin mutuncin mutane da munafunci zaka same shi a zaune a wajen amma duk inda ake karatun alkur'ani ko karatun hadisi to za ga baya son wajen baya kaunarsa wannan alama munafunci ce ka sani ko baka sani ba baya ambatan Allah sai dan kaɗan daga cikin alama ta ƙarshe ƴan uwa shine al-bukhl wa rowa da zalama alama munafunci ce wannan ita ma rowa da zalama munafiki marowaci ne munafiki zalama shi bai bayar ba kuma baya so a bayar shi fa bai bayar ba amma in za a bayar haushi yake ji duk masu kyautan nan da sadaka da raba mutane kayan abinci haushin su yake ji wai ba san ciwon abinci ba san ciwon kansu ba ba san ciwon dukiya ba shi fa bai bayar ba kuma yana da halin da zai bayar cewa na bai san ciwon kuɗi ba to wannan siffa ce ta munafunci Allah madaukakin sarki ce wa yaqbiduna aydiyahum daga cikin siffarsu suna kame hannunsu suna rike hannunsu ba sa bayarwa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba wani abu ya hana a karbi ciyarwar da suka yi ba illa annahum kafaru billahi sai dan sun kasance sun kafircewa Allah madaukakin sarki wa bi rasulihi sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ya'tuna as-salata illa hum kusala ba sa zakke wa sallah sai suna cikin kasala da lalaci sai Allah ce wala yunfiquna sannan ba sa ciyarwa illa hum karihuna sai a halin rashin so da ki ko za su bayar din zaka ga za su bayar ne dan wata matsala ta suka duniya dan suna so ko za su yi wani abu na zabe ko wani a makamancin haka suna so mutane su goyi bayan su suna bayarwa amma zuciyarsu ba ta so suna jin haushi alamu ne na munafunci yan uwana masu albarka wannan kaɗan ne daga cikin alamomin ƙaramin munafunci muka bayyana akwai su da yawa kamar da na faɗa idan kai yawo a cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka fito da wasu da yawa wanda zaka karanta ka yi kokari kuma Allah madaukakin sarki mana tsaye maka tsari da su gaba daya yan uwana masu albarka Allah ya mana tsari da munafunci babban sa da karamin sa Allah ya nesanta mu daga daga duk inda yake alamomin sa da muka ji Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya ba mu ikon gudun su Allah ya ba mu ikon siffantuwa da siffa ta mu'mine nagari Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin ودمر آداك أداء الدين وانصر إبارك الموحدين واهمي هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله